الحمد لله الذي أنار عباده المتقين بنور كتابه المبين وجعل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin nurin huda da yake wannan gari mai albarka na arlit a wannan rana ta lahadi wacce ta daidai da ranar 23 ga watan ramadan jira 1446 wanda ya daidai da ranar 23 ga watan 3 2025 miladiya don ci gaba da majalisinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka wanda muna karatu a cikin suratul tauba tare da tafsirin raddul azhan ila ma'anil qur'an wallafar al-sheikh abubakar mahmud gumi alaihi rahmatullah wanda wannan shine majalisin mu na na 23 a cikin wannan wata shine kuma majalisi na uku a cikin wannan sura muna cikin aya ta uku kafin nan akwai sanarwa ta wani dan agaji daga cikin 'yan agajin da suke aiki a cikin wannan masallaci cewa kakarsa allah ya mata rasuwa da haka a taya shi da addu'a muna addu'a allah subhanahu wataala ya jikanta da rahama ya gafarta mata ya sa aljanna ce makomarta ya karbi kyawawan ayyukanta ya yafe mata kurakuranta ya ba su haƙurin rashinta ya kuma ba mu guzurin tardo su in ta mu tazo Allah subhanahu wataala ya samu cika da imani da sauran margayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah subhanahu wataala ya ji kansu da gafara muna addu'a ga wannan ƙasa ta mu Allah subhanahu wataala ya ƙara tsare mana ita ya ƙara kare mana ita ya kawo mana arziki da wadata a cikin ta ya tsare mana imanin mu ya tabbatar mana da kwanciyar hankali masu nufin mu da sharri Allah subhanahu wataala ya san su masu shiriwa ne Allah ya shirye da su in ba masu shiriwa bane Allah subhanahu wataala ya mana maganin su shugabanninmu Allah ya karfafe su ya taimake su ya musu jagoranci a cikin al'amuransu jagorance su zuwa ga abin da yake shine daidai kuma Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon yi musu biyayya muna cikin aya ta uku faɗin Allah ta'ala wa azanu min Allah wa rasulihi ila nasi يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب عليم الله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله أنا آير من أشكين كراتين تأجيها لوكتشيي مكداكتر wanda mun yi bayani akan tafsirin gumi sannan muka shiga ƙarin bayani da muka saba akan abin da malam ya kawo a cikin tafsirinsa mun yi bayani akan fadin Allah wa azanun min Allah ke malamai suka ce ma'anansa shela kuka ce sanarwa ilam da kuma sanarwa da shela min Allah wa rasulihi daga Allah da manzansa ilan nasi zuwa ga dukkan mutane yawmal hajjil akbar ranar hajji mafi girma muka ci shine ranar layya na shekara ta tara bayan hijira cewa anna allaha bari'un minal mushrikin wa rasuluhu lalle allah ya barranta daga mushrikai haka ma manzansa ya barranta daga mushrikai anna allaha bari'un min al-mushrikin wa rasuluhu wannan wani yana daga cikin abin da shelar ta kunsa bayan wannan kuma a hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu ƙarin bayani na abin da shelar ta kunsa bayan wannan ibn kasir a cikin tafsirinsa ya ambato wasu jimilla ko jimillar waɗansu hadisai waɗanda a ciki aka hakaito abinda ali bin abi talib da sauran mutane suka yi ta shelanta wa mutane a wannan rana ta alhajjul akbar ranar layya daga ciki akwai abinda imam muhammad ya fitar daga muharrar bin abi huraira yake cewa ya ji daga babansa abu huraira yana cewa kuntu ma'a ali kuntu ma'a ali bin abi talib na kasance tare da ali bin abi talib hina ba'asahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yunadi lokacin da annabi ya aika shi domin yayi kira fa kana idza sahila nadaitu yace ya kasance kuma idan muryarsa ta dasa ta disa shi wato yayi ta kira yayi ta kira har sautin sa ya gaji nadaitu sai in karba masa liman in ci gaba da kira in ji abi huraira qultu sai dan abi huraira muharrar yace wa babansa bi ayi shay'in kuntum tunadun ko menene kuke kira in kun kira me kun kun yi kira me kuke fada qala sai abi huraira yace bi arba'in muna fadar abubuwa guda hudu ne la yatufu bil baiti huryanu na farko kada mutumin da yake tsirara ya ya daki ya dawafin ka'aba domin a lokacin jahiliya suna dawafin ka'aba tsirara to aka sa doka daga yau kada wani ya sake ɗawafin ka'aba tsirara suna yin ɗawafin ka'aba tsirara suna cewa mutumin da ya zo da kaya daga waje wanda ba kayan cikin harami ba mutum da kaya ne da aka yi sabon allah da su in an zo ba za a yi ɗawafi da su ba da haka ko dai ka sai kaya da aka ɗumka su cikin harami wannan sun yi haka kawai don su ƙarawa kasuwancin soyi ba don su karawa kasuwancinsu riba kenan dole yanzu sai ka sai kaya da aka ɗumka su a nan cikin harami sannan ka yi ɗawafi da su kuma kayan suna da tsada in ba ka da kuɗin da za ka sai kayan cikin harami to sai dai ka yi ɗawafi tsirara malamai suka ce sun yi wannan ne kawai saboda kasuwanci don su sa kayan su yi tsada ko dai ka samu wani ya ara maka ko ka samu wani ya sayar maka ko ka saya sannan ka yi ɗawafi da kaya a cikinka hatta mata haka suke dawafi tsirara suna yawo suna rera wake marar daɗin ji watan azumi ne ba sai mun faɗi waken ba suna faɗar wake suna rera wake marar daɗin ji a cikin suna kewaye ka'aba suna suna faɗar wannan mata tsirara haka maza haka suke dawafin ka'aba wanda kuma yake da kuɗin sayan kayan cikin harami sai ya fidda kuɗin sa ya saya ko dan uwan shi ya bashi aro sannan ya yi ɗawafi amma tuhon da ka zo da su daga wajen harami ba sa yadda a yi ɗawafi da su wannan dubara ce da za ka ga mutanen ingila sun taɓa yin irin wannan mutanen ingila su ma suna da azumi nasu irin na kiristanci da suke yi suna da azumi suna yin azumi to wata shekara sai suka taru suka aka yi taro na ƙasa sosai aka halatta cin kifi ga mai azumi wato haramun ne in kana azumi ka ci komai in ban da kifi wani a gwamnatance aka zauna aka tsara eh saboda a ƙara wa kasuwar kifi saboda in dai ba abin da za a ci sai kifi da rana kaga dole kowa ya ya sayo kifi ya aji za ka bai halatta ka ci komai ba ga azumi sai amma ya halatta ka ci kifi in ka ci kifi ka koshi azumin ka bai karye ba in ji in ji sarauniyar ingila wadda ta rasu ita da makarabanta suka zauna suka yi wannan tsarin wanda kuma wannan shekara ya sa sun samu kuɗi da yawa ta ɓangaren kifi to kafirai suna yin irin wannan su addinin sun mayar da shi kamar wani abin wargi ka halatta wannan ka haramta wannan to sai aka sa doka daga wannan lokacin kar wani ya sake yin tsawafi tsirara wala yadkhulu aljannata illa nafsun mu'mina kuma ba wanda zai shiga aljanna sai rai mu'mina ba wanda zai shiga aljanna sai mu'mini wala ya hujju ba da amina hada mushrikun kuma bayan wannan shekarar kada wani mushriki ya sake zuwa aikin haji inda za ka zo aikin haji sai in ka musulunta wa man kana lahu ahadun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ahduhu ila muddati duk wanda ya zama yana da wani yarjejeniya tsakaninsa da manzon Allah to alƙawarinsa zuwa lokacin nan da suka yarjejeniya tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka bukhari da muslim sun fitar da wani hadisi daga humaid bin abdurrahman bin auf yace anna abu hurairah radiyallahu anhu qala abu hurairah yace ba'athani abu bakr fi tilka al-hajja fi abinna fi mu'azzinina ba'athahum yawm an-nahr yu'adhdhinuna bi mina yace sayyidina abu bakr ya aika ni a wannan aikin hajjin na shekara ta tara a cikin masu shela masu kira wanda abubakar ya aika su a ranar layya suna kira amina suna shila amina cewa allah ya hujja ba'da al'ami mushrikun bayan wannan shekarar kada wani mushriki ya sake zuwa aikin haji wala ya tufa bil baiti uryanu kuma kada wani wanda yake tsirara ya sake zuwa ya yi dawafin ka'aba ala humayd bin abdurrahman humayd bin abdurrahman yace summa ardafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ali bin abi talib bayan sai na bayan manzon Allah ya umarci abubakar ya sa a yi wannan shilaf kuma sai ya biyo bayansa da sayar na ali aka turo sayar na ali ya biyo bayan sayar na abubakar wa amarahu an yi azina bi bara'a manzon Allah ya umarci sayar na ali shi kuma ya yi wa mutane shela da bara'a suratu bara'a bara'atu min Allah wa rasuluhu قال أبو هريرة أبو هريرة فأذن معنا علي يوم النهر fi ahli minan bi bara'a shi kuma aliyu ya yi shela tare da mu a mina a cikin wato a cikin mutanen mina da bara'a kenan shi sai da ali ya je ne da bara'a abinda ya je yana shelanta wa mutane shine bara'a bara'a manzan Allah da mushrikai wa Allah ya hujja ba'da al'ami mushrikun kuma cewa kada wani mushriki ya sake zuwa aikin haji bayan wannan shekara wala ya tufa bil baiti uryanun kuma kada wani da yake tsirara ya sake zuwa tawafin ka'aba hadisin bukhari ya fitar da shi da lamba ta 4655 wannan lafazi da muka karanta na bukhari ne muslim ma ya fitar da shi da lamba ta 1347 to wannan shine abin da suka kasance suna kira azan din da aka ce wa azanun min Allah wa rasuluhu shela daga Allah da manzansa sanarwa daga Allah da manzansa to wannan shine abin da aka yi ta sanarwa a wannan rana yawmul hajjul akbar yawmul hajjul akbari a ranar hajji mafi girma wasu daga cikin malamai suka ce za a samu daga wannan gabar za a samu wani hukunci daga wannan gabar cewa shi addinin musulunci yana tabbatarwa a halin warware yarjejeniya dole sai an shelanta wa makiya cewa an warware yarjejeniya da su sai an shelanta musu an sanar da su alawashin yumkinul aduwa min isa da khabarin nabdi ila atrafi baladihi ta fuskar da makiyan za su sanar da sauran 'yan uwansu sauran mutanensu a ko'ina na sassan duniya sarkinsu ya sa a sanar da dukkan ɗaiɗaikun mabiyan wannan masarautar tashi a sanar da su duk inda suke da labarin cewa yanzu fa babu dangantaka babu wata yarjejeniya tsakaninmu da musulmi sai an ba shi wannan damar shi yasa alkamal bin alkamal bin al-hammam wani babban malamin fikihu ne a mazhabin hanafiya malamin fikihu ne a mazhabin abu halifa da ya zo kan tafsirin ayat da muka wuce a suratul anfal yana cewa wadda Allah ya ce wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbir ilaihim ala sawa kuma idan har ka ji tsoron yaudara daga wajen waɗansu mutane da kuka yarjejeniya da su to ka jefar musu da alkawarinsu ku kasance akan daidaito daidai wa daida wajen sanin cewa babu yarjejeniya tsakaninku sai ka cewa annahu la yakfi mujarradu i'lani yace tsagwaron sanar da su kadai ba zai wadatar ba dan an sanar da su babu yarjejeniya wannan ba zai wadatar ba balla budda min mudi muddati yatamakkanu fiha malikuhum ba'da ilmihi bin nabzi min infaz al-khabar ila atraf mamlakatihi dole sai an ba wa sarkin su tazaran lokaci wadda a cikin wannan tazarar lokacin zai samu damar sanar da duka sassan mamlakarsa inda yake karkashin mulkinsa ya isar musu ya zartar musu da wannan sakon su samu labarin cewa an warware yarjejeniya mai yasa saboda da ba ba irin yanzu bane da yake akwai social media da an yi magana rizu sosai don da nan ta yadu ko a kira ta waya a sanar da sai an ɗora mutum kan doki ko raƙumi ya je wuri mai nisa ya kai wani labari kenan sai an ba wa sarkin mudda tsawon tazara wata ɗaya wata biyu wata uku wata hudu gwargwadon abin da aka ga zai isa wajen ba shi damar isar da wannan labarin zuwa ga sauran mabiyansa domin su samu labari cewa yanzu ba mu da wata alaka ta dangantaka tsakaninmu da musulmi domin in akwai wannan dangantakar wani daga cikinsu zai shiga ƙasar musulmi saboda babu yaƙi tsakaninsu in bai san an warware ba yana ana iya kama shi a cutar da shi ci ai mun warware da mun warware yarjejeniya tsakaninmu da mu yana dole sai an bashi tazarar lokaci shi sarkin sarkin makiya sai an bashi wata muhla kamar yadda aka ce nan fasiru fil arba fil ardi arba'ata ashhur aka ba su wata hudu to mu ma a yanzu inda haka za ta kama to sai mun ba wa makiyan tazarar wani lokaci da zai ba su damar sanarwa yace wala yajuzu lil muslimina an yudhiru alai ala shay'in min atrafihim qabla mudhi al mudda wanda kuma baya halatta ga musulmi su kai hari a wani bangare na wannan masarautar na makiya kafin wannan tazarar da aka diba ta cika in an diba musu wata daya ko wata biyu ko wata uku ko wata hudu to dole a jira waɗannan watannin su cika kafin a iya kai hari a wani bangare na waɗannan makiya to wannan duka koyarwa ce ta musulunci asarun ne min asari wujubi ra'ayatul ahad wani tasiri ne daga cikin tasire tasiran kula da wajabcin cika alkawari da musulunci ya karantar da mu wani tasiri ne daga cikin tasire tasiran wajabcin kulawa da cika alkawari da mun babban abu ne a musulunci innal ahada kana mas'ula alkawari abun tambaya ne wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha kar ku yi rantsuwa ku zo ku warware kar ku yi alkawari ku zo ku warware wa aufu bil ahad ku cika alkawari haka zaka ga qur'ani yana irin su aufu bil uqud da sauransu wurare da dama alqur'ani yayi ta tabbatar da wajibcin cika alkawari da rashin karye yarjejeniya to wannan ne ake son a tabbatar a yi nesa da warware yarjejeniya gwargwaron iko saboda addinin musulunci addini ne na sauki da samaha addini ne kuma na adalci sannan sai aka biyo bayan wannan shelar da kwadaitar da su zuwa ga imani da kuma tsoratar da su daga kafurci da sabon Allah aka ce fa in tubtum fa huwa khairul lakum idan har kuka tuba a cikin waɗannan tazarar watanni guda hudun da aka baku to wannan tuban shine mafi alkhairi a gare ku ai fa in tubtum ayyuhal mushrikuna min kufrikum idan kuka tuba ya ku mushrikai daga kafurcin ku warja'atum ila al-imani billahi wahdahu kuka dawo zuwa ga imani zuwa ga imani ga Allah shi kadai kuka dawo zuwa ga imani da Allah shi kadai wattaba'tum ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kuka bi abinda annabi Muhammad ya zo da shi fa huwa ay al-matab to wannan tuban warruju'u ila al-haq da kuma dawowa zuwa ga gaskiya khairul lakum shine abin da yafi alkhairi gare ku min at-tamadi fil kufri wad dalal fiye da shudewa a cikin kafirci da kuma bata fadin safa in tubtum fa huwa khairul lakum kaga wannan targhibun ne fi tauba kwadaitarwa ne game da tuba da nuna muhimmancin tuba da falalan tuba wal iqla'u an shirki da kuma cirata daga shirka su ciru daga wannan shirkar da suke aikatawa su dawo zuwa ga musulunci wanda wannan shirkar ita ce ta wajabta wato kasancewar Allah da manzansa suka sifatu da bara'a da su wannan shirkar ita ce ta sa Allah da manzansa suka yi bara'a da su inda za su daina shirkar to da Allah subhanahu wataala ya yi mawalata da su inda za su daina shirka su dawo su karɓi musulunci to da sun zama masoya Allah sun zama yan kungiyar Allah da manzansa da kuma sauran masu imani zaka fa in tubtum fa huwa khairu lakum idan har kuka tuba to shine yafi alkhairi gare ku wa in tawallaitum idan kuma kuka juya baya fa'lamu to ku sani annakum ghayru mu'jizillah lalle ku ba masu gagarar Allah bane ai wa in tawallaitum wa aradtum anil iman idan kuka juya baya kuka bijire daga imani wa abaitum illa al-iqama ala batilikum kuka ki sai face wanzuwa akan batanku to fa'lamu ku sani annakum ghayru mu'jizillah lalle ku ba masu gagarar Allah bane ba ai fa ayqinu annakum la mahraba lakum min iqabillah ba ku da gurin gujewa ukubar Allah wala iflata lakum min akhdhihi wa batshihi ba za ku iya kubucewa damkar ubangiji ba لأنكم أينما كنتم فأنتم في قبضته وتحت قدرته domin duk inda kuke to kuna karkashin damƙarsa kuna karkashin ƙudurarsa faɗin Allah da yake wa in tawallaytum fa'lamu annakum ghayru mu'jizillah ya biyo bayan fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa alamu annakum ghayru mu'jizillah sai kaga kamar an yi maimai ana to ba maimai bane domin na farko din ana magana ne akan guri na biyu kuma ana magana ne akan zamani na farkon fasihu fil ardi arba'ata ashhur ku yi yawo a ban ƙasa na tsawon wata hudu wa'lamu kuma ku sani annakum ghayru mu'jizillah ku ba za ku gagari Allah ba mana ba wani guri da za ku je ku koye ko ku fake da za ku gujewa Allah kenan wa'lamu annakum ghayru mu'jizillah anan tana magana akan almakan ba ku da wani guri da za ku je ku fake da za ku buya ta yadda Allah ba zai iya kama ku ba kamar yadda in gwamnati ne yake neman ka ko wani mutum ne yake neman ka kana iya zuwa ka shige wani guri ka fake ba zai iya kama ka ba shi Allah ba za ku iya masa wannan ba amma wannan ta biyun da aka ce wa in tawallaytum fa'lamu annakum ghayru mu'jizillah idan har kuka juya baya daga kiran da aka yi muku zuwa ga tuba kuka ki tuba to ku sani lalle ku ba masu gagarar Allah bane ba wannan shi kuma lizzamani ne ma'ana ba ku da wani lokaci da za ku yi karfin da za ku gagari Allah duk tazarar da za a baku wannan tazarar na wata hudu da za a ƙara muku shekara hudu ba ku isa ku yi tattali a cikin wannan lokacin da za ku gagari Allah ba kenan na biyu yana nuni zuwa ga lokaci na farkon kuma yana nuni zuwa ga guri ba ku da gurin da za ku tsere wa Allah ku gagare shi na biyun kuma ba ku da wani lokacin da za ku yi tattali ku yi ƙarfi wanda za ku gagari Allah duk wani abu da kaga an maimaita a Qur'ani to zaka samu akwai hikima akwai balaga a ciki وبشر الذين كفروا بعذاب أليم kuma ka yi bushara ga waɗanda suka kafurta da azaba mai raɗaɗi ai wa bashir ya rasulullah ka yi bushara ya ma'aikin Allah bi haƙula illazina kafaru bil haqqi lamma ja'ahum ka yi bushara ga waɗannan da suka kafirce wa gaskiya a lokacin da ta zo musu ka yi musu bushara bil azabil alim fil akhirah da azaba mai raɗaɗi a lahira ba da inzalil khizi wal mazallati bihim fid dunya bayan an saukar da kunyatarwa da wulaƙantarwa a kansu a duniya sannan kuma a lahira Allah subhanahu wata'ala zai bi su da azaba wadda take mai radadi lafazin bishara a nan ya zo ala sabili al-istihza bihim ya zo ta fuskar istihza'i game da su ana yi musu ba'a ne kamar kai ne ka ce wane na'am albishirinka ya ce goro sai ka ce ai abokinka ya mutu kuma wani dan uwanka ya mutu bayan ka ce masa albishirinka kuma ya ce goro ko ka ce albishirinka ya ce ai kafi karfin goro dankali zai mana zai baka ya yi farin ciki ya buɗe kunne yana son ya ji bishara mai daɗi sai ka ce ai an maka mutuwa to kaga wannan za ka dasa masa mai bakin ciki ya zama kamar wani izgili to haka aka yi musu ce ai musu bishara sai su yi tsammani cewa aljanna ce sai a ce bi azabin alim da azaba mai raɗaɗi to kaga wannan bayan azabar jiki hadda kuma azabar zuciya ka san akwai azaba ta jiki a kama ka a riƙa maka azaba akwai kuma azabar zuciya a gaya maka wata magana mai sanya bakin ciki a gaya maka wata magana mai sa damuwa da bakin ciki shi ma wani nau'in azaba ne to ana yi ma yan wuta azaba da nau'ukan azaban nan guda biyu ga azabar wuta da take kona jikinsu ga azabar baƙaƙen maganganu da suke ƙona zukatarsu wa bashirin lazina kafaru bi azabin alim sai zama tazyil ne reshe ne aka yi wa ayar usu da bihi ta'kidu zajrihim an tawalli wal iradi an al da manufar karfafa tsawatarwa a gare su daga juya baya da kuma bijirewa gaskiya sannan sai Allah ta'ala ya ce illal ladina ahadtu minal mushrikin illal ladina ahadtum minal mushrikin summa lam yanqusukum shay'an wa lam yuzahiru alaykum ahada ولم يزاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم أهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين ubangiji ya ce illal ladina ahadtum min al mushrikin thumma lam yanqudu shay'an thumma lam yanqus thumma lam yanqusukum shay'an wa lam yuzahiru alaykum ahada malam gumi Allah ya ji kansa da rahama yace ilal ladina ahadtum min al mushrikin sai fa kadai wa'annan da kuka yi yarjejeniya da su kuka yi alkawari da su daga cikin mushrikai thumma lam yanqusukum shay'an sannan basu tauye ku basu tauye muku komai ba daga wannan alkawarin ai min shurutil ahdi daga sharuɗan wannan alkawarin walam yuzahiru ay yu'awinu abinnan walam yu'awanu alaikum ahada sannan kuma ba su taimaki wani akan ku ba su ba su yaƙe ku ba kuma su taimakawa wani ya yaƙe ku ba minal kuffar daga cikin kafirai to wa innan fa atimmu ilaihim ahdahum to ku cika musu alƙawarin su ila ilan qida'i muddati har zuwa lokacin cikar muddar su da aka ɗibar musu lokaci da aka ɗibar musu allati ahadtu allazi allati ahadtum allati ahadtum alaiha wadda kuka yarjejeniya a kanta ma'ana har zuwa wannan tazarar lokacin da kuka yarjejeniya a kanta ta cika inna allaha yuhibbul muttaqin lalle Allah yana son masu takawa bi itmamil uhud masu kiyaye dokokinsa ta hanyar cika alkawarra sai zama dangantakar ayar da wadda ta gabata a ayoyin da suka gabata lokacin da Allah ya shelanta musu bara'arsa aka kuma sanar da su wato lokaci da za a shela wato aka aka sanar game da lokaci da za a shelanta musu bara'ar aka kuma shelanta musu bara'ar a wannan lokacin wanda shine yawmul yawmul hajjil akbar kuma ya kasance ma'anar wannan bara'ar shine babu wani yarjejeniya tsakaninsu da musulmi daga daga daga cikar wata hudu to babu wata yarjejeniya tsakaninsu da musulmi ba wata yarjejeniya to wannan zaka ga gaba ɗaya an game kafiran ne duka dukkan mushrikai wannan dokar ta hau kansu to anan sai aka yi togaciya aka togace wani sashi daga cikin waɗanda aka yarjejeniyar da su cewa su ban da su wannan dokar bata shafe su ba shine illal ladina ahaddu minal mushriki sai fa kadai wa'annan da kuka yarjejeniya da su daga cikin mushrikai faɗin sa illal ladina ahadun minal mushrikin wannan istisna ne minal mushrikin toga togaciya ne daga cikin kalmar al mushrikin da ta gabata a cikin faɗin sa bara'atun min Allah wa rasulihi illal ladina ahadun minal mushrikin bara'a daga Allah da manzansa barranta daga Allah da manzansa zuwa ga waɗannan da kuka yarjejeniya da su daga cikin mushrikai kaga aka ambaci mushrikai umuman wanda aka yarjejeniya da su to nan kuma sai aka zo da istisna'i daga cikin waɗannan mushrikai din akwai wanda su dokar bata shafe su ibn kathir a tafsirin sa juz'i na 4 shafi na 110 yace hadha istisna'un min darb muddati ta'jil bi arba'ati ashhur wannan togaciya ne daga mudda wato tazarar lokaci da za a jinkirta musu wanda aka buga musu cewa za a jinkirta musu wata hudu tazarar lokacin wata hudu da aka buga wanda za a jinkirta musu ba za a taba su ba za a yake su ba a cikin wannan tazarar sai aka yi togaciya liman lahu ahadun mutlaqun laysa bi muaqqat aka yi togaciya ga wanda yake da wani alƙawari sakakke da ba a yi masa lokaci ba fa ajluhu arba'atu ashhur to ajalinsa shine wata wato fa ajluhu arba'atu ashhur ajalinsa shine watanni hudu yasihu fil ardh yasihu fil ard zai ta yawo a ban kasa shi muddar sa bata da iyaka kenan yanzu dole za a iyakance ta da wata hudu kamar da muka yi bayani a jiya a cikin wannan watanni guda hudun yasihu fil ard za su ta yawo a ban kasa yazhabu fiha liyanjuwa bi nafsihi haisu sha'a ya ta yawo a cikin duniya don ya tsayar da kansa duk inda ya gara ma ya je ya shiga don ya tsira illa man lahu ahdun mu'aqqatun sai fa kadai wanda yake da alkawari iyakantacce da aka iyakance masa lokaci fa ajluhu ila muddatihi al-madruba allati allati wu'ida alaiha to shi alkawarinsa zai zarce ko da ya wuce wata hudu zai zarce har zuwa muddan nan da aka yi alkawari da shi akan ta kenan wanda ba a yi masa lokaci ba shi za a iyakance shi da wata hudu amma wanda yake da lokaci wata shida wata bakwai wata takwas wata tara sama da haka to shi ajalinsa zai zarce wata hudun har ya kai muddan nan da aka iyakance wasu su zama ma'anansa ya ilamu ayyuhal mu'minun ku sani ya ku masu imani annallaha wa rasulahu bari'ani min uhudil mushrikin Allah da manzansa sun yi bara'a su su biyu daga alƙawallan mushrikai bi sababi naqdihim laha saboda warware wadda mushrikan suka yi wa alƙawurransu lakin alladhina ahadtumuhum minhum amma waɗanda kuka yi yarjejeniya da su daga cikin mushrikan thumma lam yanqusukum shay'a sannan sai ba su tauye muku komai ba ai walam yanqudu uhudahu ba su warware alƙawarransu ba walam yanqusu shay'an min shurutil ahdi ba su tauye wani abu ba daga cikin sharuɗan alƙawarin fa in naqada shay'an ma idan har aka samu wani abu daga cikin sharuɗan alƙawarin ya warware waɗanda ake wa wannan alƙawarin ko za a ba wannan damar su ne wanda an yi alƙawari da su ko ba su tauye komai daga cikin alƙawarin da aka yi da su ba amma idan aka samu sun warware wani abu daga cikin sharuɗan alkawarin ko kuma sun kawo wani tasgaro daga cikin wata manufa daga cikin manufofin yarjejeniyar to za a lissafa wannan a matsayin warware yarjejeniya shi sai ce sun malam yankusukum shai'a sannan ba su tauye muku komai ba lafazin shai'a din nan a ammul alfazu lafazi ne mafi gamewa wanda na kira ne fi siyakin nafi yasduqu bi adna ikhlalin bil ahd yana gaskatuwa akan duk wani abu da aka samu na kawo cikas a cikin wannan alkawarin to wannan za a lissafa shi komai kankantarsa to za a lissafa shi a matsayin warware yarjejeniya sai aka yi ta'abiri da summa aka ce summa lam yanqudukum summa lam yanqudukum abin nan lam yanqusukum akwai kira yanqusukum ita take dauke suma lam yanqusukum shay'a sannan ba su tauye muku komai ba aka yi amfani da summa don ta yi nuni akan tabbatuwar su akan yarjejeniyar tare da dogon lokaci da aka samu bayan an yarjejeniyar saboda ita summa tafidu ala tartib ma tarafi tana fa'idantarwa zuwa ga tartibi tare da daukar dogon lokaci kenan wannan lafazi na summa hikimar kawo shi don a nuna an yarjejeniya da su kuma yarjejeniyar ta ɗauki dogon lokaci amma duk da haka ba su warware ba ba su warware komai daga wannan yarjejeniyar ba wannan a ƙira'ar yankusukum sun malam yankusukum shai a wanda shine ƙira'ar jamhur na malaman ƙira'a sun karanta bisad al-muhmala tare da sadun mara ɗugu akan wannan sai kasance ya halatta fi'ilin yankusu ya yi ta'addi zuwa ga maf'ul bihi guda ɗaya su malam yankusu kum kum din nan shine bamiri na maf'ul bihi ita kuma shay'an din nan sai zama mansuban ne alal masdariya mansuban ne alal masdariya ay lam yankusu kum shay'an min an-nuqsan ba su tauye muku komai ba na tauyewa qalilan wala kasira ko dan kadan ko mai yawa kuma yana halatta fi'ilin yankusu yayi ta'addi zuwa ga maf'ul bihi guda biyu a nan sai zama shay'an shine maf'ul na biyu kenan so malam yanqusu kum kum din nan shine maf'ul na farko shay'an sai zama shine maf'ul na biyu ai lam yanqusukum shay'an min shurutil ahdi bal addawha bi tamamiha ba su dauye muku komai ba na alƙawarra na sharuɗan alƙawarra sun cika muku sharuɗan sun bayar da sharuɗan cikakkunsu amma akwai kirar ata bin sa'ib al-kufi da kuma ikrama da abu zaid su sun karanta da summa lam yanqudukum lam yanqudu bid-dad bid-dad al-mu'jama tare da radi to akan wannan sai zama ala hasfi mudaf kenan an gina shi akan shafe mudaf ay summa lam yanqudukum ahadakum sannan sai ba su warware muku alƙawarinku ba amma sai aka shafe mudaf din sai aka tsayar da al-mudaf ilayhi a muqamasa mai littafin al-munar محمد رشيد رضا والآية تدل على أن الوفاء بالعهد من فرائد الإسلام آية تنا نوني زوا cewa shi cika alkawari yana daga cikin farlan musulunci cika alkawari in an yarjejeniya da mushrikai a cika musu wannan yarjejeniyar yana daga cikin farillai na addinin musulunci ma damal ahadu maquda matukar wannan yarjejeniyar tana nan a kulle to wajibi ne musulmi su cika wa ala anna al ahda al muaqqata kuma yana nuni zuwa ga cewa duk wani alkawari da aka iyakance masa lokaci la ya juzu naqduhu illa bintihai waqtihi baya halatta a warware shi sai idan lokacinsa ya cika wa anna sharta wujubil wafa'i bihi alaina kuma sharadin wajabcin cika wannan alkawarin da yake kan mu wanda dole ne mu cika musu idan sun cika wa'annan sharuɗan shine muhafazatul aduwi al-mu'ahadi lana alaihi bi hazafiri mu'ahadatul aduwi al-mu'ahadi lana al-mu'ahadi lana alaihi bi hazafiri ya zama makiya din sun kiyaye alkawarin nan da muka yarjejeniya da shi gaba ɗayansa shi ne bi hazafiri ko da da su taimaka wa wani a samu su taimaka ma kowa ba sun malam yankusukum shai'a sannan ba su tauye muku komai ba daga cikin sharuɗan alkawarin walam yu zahiru alaikum ahada ko ba su taimaki wani akan ku ba ba su taimaka ma wani ya yaƙe ku ba ai walam yu awanu alaikum ahadan min al'ada ba su taimaka wa wani akan ku ba daga cikin sauran makiya fa ha'ula'i to kun ga wa'annan da suka cika wa'annan sharuɗan a cimmu ilaihim ahadahum ku cikanka musu alkawarinsu ila muddatihim har zuwa muddan nan da kuka yi da jijeniya da su wala tu'amiluhum mu'amalatan nakisin kada ku mu'amalce su irin mu'amalar wanda suka warware yarjejeniya fakhruddin razi a tafsirin sa yace i'lam annahu ta'ala wasafahum bi amrayni ka sani Allah ta'ala ya sifata su da al'amura guda biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin al'amuran guda biyu da Allah ya sifata su da shi qawluhu shine fadin sa summa lam yanqusukum sannan ba su tauye muku ba wasani abu na biyu ƙaunuhu faɗin Allah walam yuzahiru alaikum ahada wani ba su taimaki wani akan ku ba wal aqrabu an yakuna al muradu min al awwal abin da yafi kusa sai ya zama abin da ake nufi da jumlar farko summa lam yanqusukum an yuqaddimu ala al muharabati bi anfusihim ya zama ba su fuskance ku da yaƙi da kansu da kansu ba ومن الثاني ita جملة تبيو da aka ce walam yuzahiru alaikum ahada shine an yuhiju aqwaman akharina wa yansuruhum wa yuraghibuhum fil harb ba su je sun ziga wasu ba wa'insu mutanen da ba su ba su samu wata kabila da ba su yarjejeniya da ku ba ko musulmi su ziga su su taimaka musu ba su yi wannan ba kenan da za da za su je su samu wata kabila ta larabawa ko wata kabila ta makiya kafirai su ziga su sai ku je ku yaƙi musulmi mu ta bayan fage za mu taimaka muku to sun warware yarjejeniya da wannan sun warware yarjejeniya duba tafsirin razi juz'i na goma sha biyar shafi na ɗari biyar da ashirin da bakwai a wajen tankirin lafazin shay'an da ahadan da aka yi sun malam yan usukum shay'an walam yuzahiru alaikum ahadan kowanne aka kawo shi na kira wannan dalala ce ala annan tiqasil mu'ahada walau shay'an walau shay'an yasiran wa anna mu'awanata al'ada bi ayyi wasilatin mahma qallat kullu dhalika mubihun li nabdh al'ahd nan dan a nuna mana cewa warware yarjejeniyar ko da da wani dan abu kankani ne ko kuma taimakawa taimakawa makiya akan musulmi da kowace wasila ko da kankanuwar wasila ce ko ta hanyar a zo a ba su shawara ko a ziga su ne cewa ku je ku yaƙi musulmi duk wannan zai halatta mu jefar musu da alƙawarinsu da annal khiyanata saghira kasiran ma tuaddi ila al khiyanati al kabira saboda yaudara kankanuwa ya so da dama takan bayu zuwa ga yaudara babba in an yi karama yau to gobe za a yi babbar yaudara don haka yana daga cikin abin da yake daruri abin da yake cilas tabbas yana daga cikin sharuɗan yarjejeniya wadda za ta warware ta hanyar kawo wani cikas a cikinta sharuɗan yarjejeniyar da za mu kulla wadda za ta warware wannan yarjejeniyar za ta warware ta hanyar kawo wani cikas a cikinta daga wajen makiya shine kada su taimaka wa makiyanmu ko da da wani ƙanƙanin abu ne kar su taimaka wa makiya Allah ya sarraha wannan duk da ana iya fa'into shi a cikin jimillar yardaddeniyar ko da ba a ce walam yuzahiru alaikum ahada faɗin sun malam yankudukum shai'a kaɗai ya wadatar ko da ba a kawo walam yuzahiru alaikum ahada ba ko ba a kawo shi ba ana fa'intarsa a cikin watan jumlar tunda kowa ya san taimakawa makiyinka a kanka warware yarjejjeniyarka da shi ne amma kuma sai aka nassanta masa nassi to lam yuzahiru alaikum ahada aka sarraha saboda manufa ta bawa abin muhimmanci da manufar wato a kula da wannan ko da ku haɗa kai da makiyansu ne ko ku taimaka wa makiyansu idan kuka yi wannan yana shiga cikin warware yarjejeniya ma'ana dai ku ba za ku yaƙe su da kanku ba sannan ba za ku taimaka wa waɗansu ba su yaƙe su ko da da shawara ne to wanda suka cika wannan sharuɗan Allah ya ce a cika musu a cika musu yarjejeniyarsu shi yasa ake cewa zaharahu da aka ce walam yuzahiru alaikum ahada walam yuzahiru ba su taimaka wa wani ba akan ce zaharahu idza awanahu zaharahu idza awanahu idan ya taimaka masa ce zaharahu ko a ce zaharahu alaihi ya taimaka masa a kansa idza sa'adahu alai idan ya taimaka ma wani a kansa in aka ce tazaharu alaihim ai ta'awanu alaihim ma'anansa sun taimaka wa juna a kansu duk waɗannan kalmomin daga azzaharu ne daga kalmar azzahar zahar shine gadan baya allazi yu'abbaru bihi anil quwwa wani ana ta'abiri da shi akan abin da ya shafi karfi ana yi amfani da kalmar azzaharu ana nufin karfi saboda idan gadon bayan ka ya karye kuma shiken ba maganin karfi kuma in dai gadon baya ya karye ba abinda za a dora maka ka tsaya da shi shi yasa ake amfani da kalmar gadon baya ana nufin karfi sai a ce ba'irun zahirun ai qawiyyun ya ce raƙumi mai karfi sai a ce ba'irun zahirun ai raƙumi mai karfi to da sharaɗi ya zama ba su taimaka wa wani sun wa wani ƙarfi a kan ku ba to fa'atimmu ilaihim ahdahum to ku cika musu alƙawarinsu idan har sun yi haka sun kiyaye waɗannan sharuɗan to ku cika musu alƙawarinsu ila muddatihim har zuwa lokacinsu ilal ladzina ahadtum min al mushrikin thumma lam yanqusukum shay'an wa lam yuzahiru alaykum ahada fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim ay fa'awfu ayyuhal mu'minun ku cika ya ku muminai ila haula il mushrikin ku cika wa wa'annan mushrikan al'ahdan ladhi bainakum wa bainahum alqawlin nan da yake tsakaninku wala tanquduhu kar ku warware shi ila intihai muddati allati ila intihai muddati allati tafaqtum alaiha har zuwa cikar tazaran lokacin nan da kuka yi ittifaki akan ta malamai suka ce waɗanda ake nufi da a cika musu alkawarinsu sakamakon ba su warware ba wasu ƙabilu ne guda biyu banu damra da kuma banu mudlish banu damra da banu mudlish ƙabilu ne da suke karkashin ƙaba'il na bani bakar ƙabilu ne guda biyu sai suka haɗa gwiwa tsakaninsu suka haɗa gwiwa tsakanin banu damra da kuma banu mudlish can suke yammacin madina suna yamma ga madina a jikin gabar kogin nil aikinsu shine noma manoma ne to sai suka zo suka yi yarjejeniya da manzan Allah ta zaman lafiya sauran mushrike duka sun warware amma su basu warware ba su basu warware ba to malamai suka ce zuwa gare su ake yin ishara cewa waɗannan da basu warware ba ku cika musu alkawarin su zuwa muddan nan da kuka yi yarjejeniya da su ku cika musu a lokacin da ayar ta sauka ko aka yi wannan shelar ya rage musu wata tara ƙarshen yarjejeniyarsu da manzan Allah ta zo ƙarshe saura wata tara yarjejeniyarsu da manzan Allah ta zo ƙarshe to kaga su idan an yi wata hudu su suna da sauran wata nawa kenan suna da sauran wata biyar sannan abin alkawarin ya zo ƙarshe tsakaninsu da manzan Allah sai zama ayar mai daraja tana nuni zuwa ga cewa abin da ake nufi da mushirikai waɗanda manzan Allah ya yi bara'a wanda Allah da manzansa suka yi bara'a da su har ma aka ba su muhla jinkirin lokaci na wata hudu umul ladina urifu bi naqdil ahad su ne kafiran da aka san su da warware yarjejeniya amma ladina ahadu amma waɗanda suka yarjejeniya suka cika suka cika yarjejeniyar su to su wa'annan yajibu itmamu ahdihim ila muddati dole a cika musu alkawarin su har zuwa lokacin da aka yarjejeniya da su wafa'an bi wafa'in wa karamatan bi karama cikawa da cikawa sun cika a cika musu sun yi karamci su ma a yi musu karamci inna allaha yuhibbul muttaqin lalle allah yana son masu takawa ay inna allaha yuhibbul ladina yattaqunahu fayamtasiluna awamirahu wa yajtanibuna ma'asi allah yana son waɗanda suke kiyaye dokokinsa fayamtasiluna awamirahu su kwatanta dangin umarninsa wa yajtanibuna ma'asiyahu su kuma nisanci saƙonsa wa min zalik annahum yufuna bi uhudihim wa la yanqudunaha daga cikin abin da yake nuna zuwa ga takawarsu sune a samu suna cika alƙawarra ba sa warwarewa wannan alama ce ita ce alama daga cikin alamomin takawa faɗin Allah da yace inna Allaha yuhibbul muttaqin wannan tazyil ne da bihi at-ta'lil li wujub al-imtisal wani reshe ne aka yi wa ayar aka rufe ta da wannan jumla da nufin nuna illar da ta sa aka wajabta musu kiyaye dokokin Allah illar da ta sa aka ce su kiyaye saboda Allah yana son masu takawa inna Allah yuhibbul muttaqin lalle Allah yana son masu takawa to tunda ko Allah yana son masu takawa to ku zama masu takawa wajen kiyaye musu alkawarinsu sannan akwai tambihi ala annal wafa'a bil ahdi ila intihaihi ma al mutina bi ahdihim min taqwallahi allati yuhibbuha li ibadihi wa yuhibbuhum bi sababiha domin kuma ayi tambihi zuwa ga cewa cika alƙawarra cika yarjejeniya har zuwa ƙarshen lokacin da aka yarjejeniyar tare da waɗanda aka yarjejeniyar da su to yana daga cikin takawa yana daga cikin kiyaye dokokin Allah irin wadda Allah yake so ga bayansa irin wadda Allah yake so bayansa su yi kuma yake son su saboda ita yana daga cikin jimillar takawar da Allah yake son bayansa saboda ita idan kayi alkawari ka cika sannan Allah ya ce fa idan salaka al-ashhurul hurum faqtulul mushrikin haythu wajadtumuhum فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم Allah ta'ala ya ce fa'izan salakal ashirul hurumu فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد malam gumi Allah ya ji kansa da rahama yace fa idan salaka fa idan salaka ay kharaja idan ya fita menene al ashhurul hurum watannin na masu alfarma idan suka wuce wa hiya akhiru muddati ta'jil wanda shine karshen tazarar lokacin da aka ce a musu jinkiri a cikin sa wata hudu idan wata hudun suka shuɗe suka wuce faktulul mushrikina ku kashe mushrikai haifu wajadtumuhum duk inda kuka same su to ku kashe su fi hillin aw haram a cikin gurin da yake hill ne ba ba haramin maka ko madina ba ko kuma a cikin harami duk inda kuka same su ku kashe su a cikin hill ko haram wa khuduhum bil asr sannan ku kama su ta hanyar dauri mayar da su fursunonin yaƙi ku kama su wahsuruhum kuma ku samu wuri ku tsare su fil qila'i wal husun a cikin qal'a gidajen kurkuku wal husun da kuma ganowi samu wata ganuwa ingantacciya inda mutum ba zai iya tserewa ba a tsare su hatta yuttaru ila al qatl aw al islam har su cilastu zuwa ga kisa ko a kashe su ko kuma su musulunta واقعدوا لهم كل مرصد سننكو زوني مسو دك وتا مداكتا اي طريق يسلكونه وتري مسو دو وتا هانيا دا زاسو كوتسا شي duk wata hanya da za su kutsa su wuce to ku tare musu wannan hanyar ya ce wa nusiba kulla aka yi wa kulla din nasaba aka ce wa qu'udu lahum kulla marsad ala naz'il khafid tare da cire mata khafid wato harfu jar fa in tabu idan har suka tuba min al kufri daga kafircinsu wa qamu salata kuma suka tsayar da sallah wa atawu zakata kuma suka bayar da zakka fa khallu sabilahum to ku saki hanyarsu ma'ana ku rabu da su ku saki hanyarsu fa khallu sabilahu wala tu'ridu lahum kada ku gitto kanku zuwa gare su kada ku bujiro musu da nufin yakar su inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai liman taba ga wanda ya tuba daga laifin da yake aikatawa wannan tafsiri na malam gumi daga shi zamu takaita saboda ina dan jin wani abu a jikina to na kasa samun natsuwa kenan mu dakatar da karatun daga nan in muka zo gobe sai mu tashi kan wannan ayar insha Allah ina dan fama da ciwon kai sosai haka in mun zo darasi mai zuwa sai mu tashi kan wannan ayar tun da mun riga mun fassara ko mun yi tafsir da abinda gumi ya kawo idan muna zuwa ƙarin bayani za mu yi sannan mu wuce fatan abinda muka faɗa daidai allah ya ba mu lada kurakurai allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa salli allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam